الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين إلهنا نظرة لطف تجعلنا بها في دائرة عنايتك ونفة أنس ترفعنا بها إلى سماء حفظك ورعايتك وعطفة نور تحصننا بها والمنتمين إلينا من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفثة الساحرين وفتنة الحصدة الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطاعنين ومن شر الخلائق أجمعين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ban san inda za mu tashi ba. Ma ja a fi sa'i yau maljumuwa? Fi marra'afa yau maljumuwa? To. Ƙwale malikun, marra'afa yau maljumuwa ci wal imamu ya kubu fa kharaja falam yarje hatta faragal imamu min salatihi fa innahu yusalli arba'an. marra aka yawon juma'a wata mutumin da haɓu ya kama shi ranar juma'a alhali liman yana sallah ko liman na huduwa idan haɓu ya kama mutum liman na cikin huduba sai ya fita ya je ya wanke haɓon nan bai samu ya wanke ya gama har ya dawo ba har liman ya yi sallah ya idar da sallah to kaga wannan shi kenan sallah raka a hudu ya kama shi amma idan haɓo ya kama shi liman bayan an riga an shiga sallah kuma ya je ya wanke haɓon ya dawo liman bai wuce shi da raka'a ba abinda ake nufi anan da liman bai wuce shi da raka'a ba misali ana tsaye ne ya je ya wanke haɓon ya dawo ya sami liman a cikin ruku'u to kaga ya sami sallah zai ci gaba da sallah zai ruku'u ya ci gaba da sallah tare da liman idan liman ya wuce shi da raka'a amma bai yi sallama ba to shikenan sai ya sami liman a inda liman yake in ya idar da sallah liman ya yi sallama shi sai ya tashi ya rama raka'a ɗaya idan kuma ya zama liman ya wuce shi da sallah da raka'a watan amma shi bai sami raka'a ko ɗaya ba har liman ya yi sallama kuma to shi kenan shi ma zai cika ya rama raka'o'in nan gaba ɗaya a matsayin raka'a hudu wallahu alam a shine imam malik yake cewa man ra'a fa yawmal jumu'ati wal imamu yakhutubu mutumin da yayi habu ranar juma'a a lokacin da imam yake hudu ba fa kharaja sai ya fita falam yarji hatta faraga imam bai dawo ba har liman ya zama ya idar da hudu ba watan ya idar da sallah fa innahu yusalli arba'an to wannan zai yi sallah raka'a hudu qala malikun fil ladhi yarka'u raka'atan ma'al imami yawm al jumu'a ثم يقف فيخرج فياتي وقد صلى الامام الركعتين كلتيهما انه يبني بركعه اخرى ما لم يتكلم imam malik ya ce mutumin da yake raka sami raka'a daya ya sami raka'a daya tare da liman thumma yar'ufu sannan sai habo ya kama shi fa yakhruju ya fita fa yati wa qad sallal imamu rak'atayn kiltayhima ya dawo a lokacin da liman ya riga yayi sallaci duka raka'o'i biyun da ke kansa watan yayi duka raka'a biyu watan ya idar da sallah kenan ko ko a'a ya riga yayi ruku'u na karshe ana zaman tahiya misali innahu yabni bi raka'atin ukhra ma lam yatakallam to anan wurin shi in ya tashi zai rama wannan raka'an da bai samu tare da liman ba raka'an da ya samu tare da liman ta wadatar da shi zai tashi ya kawo kuma raka'a daya malam ya takallam matukan a fitansa da yayi ya je ya dawo bai magana da kowa ba ka'ida watan in dai misali a masallacin juma'a ake sallah to idan mutum ya fita saboda haɓo malamai sun sa sharuɗa da dama duk da yake dai wannan sharuɗan ba wai nassi ne suka zo a cikin hadisi ba amma saboda wasu dalilai kuma misali sallan farilla mun sani dole ne dole ne ga mutumin da yake zaune a ƙasa ya fare ta yana mai kallon alƙibla kuma ya istidaman kallon alƙibla a cikinta idan mutum ya zama ya juya ma alƙibla daga ya juya fuskan shi daga alƙibla a cikin sallan juma'a to shi a cikin sallah amatan sallan farilla shi kenan sallan shi ta lalace ya sallah zuwa ga alƙibla da ba alƙibla ba da gangar wata aka ce da gangar yana nufin da saninsa kuma da yuyuwan ihtirazi watan ba wai misali ya yi amidan ba da sanin sa misali ya san nan ba alqibla bane akwai bambanci tsakanin ya san ba alqibla ba da kuma jahidan wanda nake ganin kila shine kalman da amidan na cikin ahalari yake nufi jahidan ne ba amidan wa man salla bi ghairi alwudu'i ko amidan da aka ce to ina ganin jahidan amidan din yake nufi watan yana mai inkarin cewan sai ba za a iya sallah ko ba alola a ganin shi za a yi sallah ko ba da alola ba yana ganin ba sai da alola za a yi sallah ba domin shi matsalan kafirci da musulunci matsala ne na itikadin zuciya saboda kan aka ce in misali da gaggar ya sani ya san bai da alola amma kamar yanzu misali ana ba da labarin wani wani wani liman zamanin wani shugaban kasa na soja a kasan nan an zo masallaci har shugaban kasa ya shigo masallaci za a tada sallah sai liman ya tuna bai da alola har ya tashi zai je alola kuma ya ga shugaban kasa ya riga ya zauna kawai sai ya ce a shiga ai sallan hakan wani wanda ya san bai da alola ya ce mishi wani ba fanka da su kai kaza kaza ya ce ai dai wannan dai ku dai sallar ku ta yi shi kuma tashi in ji liman din a bar shi da nashi to kaga anan yayi sallah ba tare da alola ba amidan ko yayi sallah ba tare da alola ba amma bai kafirta ba amma bai kafirta ba don ba ya yi jahidan ba ne ya yi wannan tsananin kawai son duniya ne watan abin zai zama fasikanci zai zama fajirci zai zama laifi babba amma ba kafirci ba ina fata mun gane wannan zai zama dukkan laifuffuka amma ba kafirci ba ba zai zama kafirci ba sai inda ya yi itikadi a zuciyar shi cewa za a iya sallah ko ba alola ko ko a'a alola ba sharadi ne na sallah ba kaga anan an kara ma'luman min addini bi darura ya warware an wani asali daga cikin asalolan addini sai ya zama ya kafirta saboda wannan itikadin na zuciya ba dan saboda mubasharan sallan ba alola ba wallahu ala to anan ma haka mutumin da ya bar aqilla jahidan wannan kaga ai kawai kafirci ne to amma wanda ya amidan misali shine kamar me amene me habu yaya habu inda zai je ya wanke misali can hanyar ne maimakon ya tafi ta baya yana mai kallon alƙibla sai ya juya ya tafi to anan da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa sallan shi ta warware saboda ya fuskanci sabanin alƙibla a cikin sallah don har lokacin da ya je ya wanke haɓo ya dawo a matsayin yana cikin sallah ne wallahu ala to fa yakhruju fa ya'ti wa qad sallal imam rak'atayn annahu yabni bi rak'atin ukhra ma lam yatakallam qala malik laysa ala man ra'afa aw asabahu amrun la budda lahu min al khuruj an yasta'zina al imama yawm al jum'ati idha arada an yakhruja a bayan nan watan malamai sun yi maganganu akan to in ya fita din sai ya fita sai har liman ya ƙarasa sallah kafin ya dawo zai iya tsayawa a inda yake ya ƙarasa sallarsa shi ma to malaman mazhaban malikiya gaba ɗaya sun tafi akan ba zai iya tsayawa ba domin sallan juma'a sharaɗinta jami'u sharaɗinta jami'u za mu za mu magana gwargwado akan sharuɗɗan juma'a watan juma'a tana da sharuɗɗa wanda ba ta ingantuwa sai da su guda hudu sharaɗi na farko shine al-istitan wal iqama al-istitan wal iqama sharaɗi na biyu shine al-jami'u sharaɗi na uku shine al-jama'atu sharaɗi na hudu shine al-imamu to sannan akwai sharaɗi na biyar wanda yake shi ba a yana da dalilin da ba a ilhaƙin su da shi ba shine al-khutbatu wato idan aka ce al-istitan wal iqama ya zama da liman din da mamun sun ɗauki inda za su yi sallan a matsayin garinsu na zama to sannan juma'a za ta waje ba a kansu na biyu kuma a tare da al'istitsan ya zama wajen garin ne na zaman nasu watan abu yadda za mu gane wannan da a ce misali za ku zo kuna tafiya a kan hanya sai kuna cikin tafiya tafiya ce mai tsawo ta watanni misali sai kuka ɗan ce bari ku yada zango a wani daji kuka share fili aka kafa bukkoki in juma'a ta riske ku to al'istitsanu da al'iƙamatu sun haɗu za ku yi sallan juma'a kuna kan tafiya ne amma tun da kun share waje kun mai da wurin bigiran zama kenan ko kuma sannan kun tsaya ɗin kun sauka a wurin an sami iƙama ɗin na kwanakin da suka fi kwanakin ƙasu shine kwana uku fe to kaga nan juma'a ta kama ku za ku yi sallan juma'a ku tare da limamin ku duk da kuna kan tafiya to amma inda da kuke cikin tafiya sai ku zo ku sami ku fai gidajen wasu kuma wasu nan za su dawo su zauna a gidajensu sai kuka ce a to tunda sun bar gidajen bari mu shiga mu zauna sai kuka shiga kuka zauna sai kwana uku kuma zaman da zai wuce kwana uku amma ba gidajen ku bane gidajen su ne to a nan wajen juma'a wata haukan ku saboda an sami istitan amma ba iqama an sami iqama amma ba istitan ina fatan mun gane wannan istitan shine ka dauki wuri ya zama wurinka a kaida dukkan kasa na Allah ne in ka share daji ka zauna ya zama garinka ko to amma wata a ƙa'ida asali ba bayan an rarraba mai wuri ya ce ya mallaki wajen shi ba to amma kaga a nan an sami ikama kun zauna a gidan mutane amma ba istifan ba ku ɗauki wajen watsaninku ba to saboda haka a ba za a yi juma'a ba to haka inda za a sami istifan ku zo ku zauna a dajin amma kuma kwanakin da za ku zauna bai kai kwana uku ba kaga ba ikama saboda haka ba za a yi juma'a ba babu juma'a a kanku to za dai mu karanta wannan insha Allah bi tafsil zuwa gaba abu na biyu cikin sharuɗa shine aljama'a dole a sami jama'an da tan aqidu bihimul jumu'atu watan jama'an da ta kai dole a yi sallan juma'a da su nan an yi sabani da yawa imamu abu hanifatan nu'man ya tafi akan cewa jama'a tana farawa daga mutum uku in dai an sami mutum uku tare da liman to shikenan an sami jama'a amma da sharaɗin juma'a shine jama'a ba a sallan juma'a mutum biyu har abada ijma'an a imamu shafi'i ya ce a sharaɗin juma'a shine aƙalla mutum arba'in aƙalla mutum talatin zuwa arba'in sannan juma'a za ta wajabta a ko da yake da shi ƙaulinsa shi kanshi shine mutum arba'in ɗin wasu a cikin mazaban sun tafi akan talatin matan aka yi imamu malik ya ce a'a ai ga hadisin Jabir ibn Abdullahi nan Allah ya kara masa yarda na hadisin wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima wata ina nufin hadisin da yazo tare da wannan ayan ba shi kanshi ayar ita kanta ayar ce hadisin ba wata mun sani lokacin da mutanen Madina suna cikin hali na bukata ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin kutuba sai aka kawo kasuwa aka yi irin kararrawan ga kayan saidawa nan an kawo kawai sai suka watsi bayan Allah farkon musulunci ne sai suka watsi aka tafi wajen sayan kayayyakin abinci da sauransu da za a kai gida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye suka bar shi kamar yadda yazo hadisin Jabir ibn Abdullahi da mutane 12 kadai saboda haka Imam Malik yace kuma manzo Allah yayi sallah tare da waɗannan mutane 12 saboda haka in dai an sami mutane 12 allazina tajibu alaihimul jumu'atu ba mutane goma sha biyu wanda juma'a ba ta wajaba a kansu ba misali matafiya yara ƙanana mata bayi to ban da irin waɗannan idan ya zama mutane goma sha biyu irin waɗannan ne to har yanzu ba juma'a amma in ya zama mutane sha biyu ne wanda suke juma'a ta wajaba a kansu suka ragu to liman zai iya ci gaba da sallah tare da su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sallah tare da mutane goma sha biyu a wancan hadisin na sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma saboda haka dai a wajen Imam Malik mafi karancin jama'a sun yi maganganu akan gidaje shin yaya gidajen mun sani duk garin da ba su ba gari bane irin kawai rigage ne a ba su da kasuwan kansu ba su da tituna watan hanyoyi a cikin gari kaga watan alaman hanyoyi shine alaman gari ya cika wannan ba yana warar magana na istitan a can ba dan istitan za a iya a taru mutane da yawa su su mai da wuri cikin kankanin lokaci gari suna tafiya su dubu misali in za su kafa bukkoki da khiyam su zauna kaga ai nan da nan wuri ya zama gari kuma cinikayya da sauran su ju za su tashi to shi yasa wasu na shatsanta ma sai da kasuwa to imam malik dai akalla ya ce a sami gida talatin akalla mulasiqa a wani kaulin kamar yadda ashabi ruwaita daga wurin sa ibnul qasim kuma ruwaita a'a ya zama dai wannan wajen ba riga bane watan in an nace ba riga ba ina nufin ba gidaje ne kawai dan kwara biyu ko uku a'a gidaje ne wanda akwai wani jikin wani wani jikin wani ko da guda nawa ne wanda sun kai tan aqidu bihim aljama'a bayan nan sai aljami'u aljami'u shine a sami masallacin juma'a masallacin juma'a ba a sallan juma'a kamar yadda misali za a sami musalla kawai a shata fili ko a shata fili a jashi a yi sallan jama'a ba za a yi sallan juma'a irin wannan ba dole a sami masallaci ginanne dole ne sharaɗi ne na sallan juma'a wannan masallacin ginanne kuma ya zama ba watan masallatan garin suna taruwa a cikin shi da aka ce jami'u ana nufin ragowan masallatai wanda suke musalla da masajid za su zo su taru a wannan wajen su yi sallan juma'a kuma a sa shi a matsayin masallacin juma'a dole ya zama yana da limamin shi shine al'imamu da zamu magana bayan wannan ko shine sharadi na karshe ya zama yana da limamin shi tsayayye ba kawai in an zo a ce wani shiga kai mana sallah kamar yadda za ku iya yi a sauran masajid ba to idan aka samu wannan jami'u din shine sharadin da ya sa muke wannan magana to idan mutum ya fita daga jami'u ya bar jami'a din ya je wani wuri misali ko bayi duk da bayi mulasik da jami'a ne kamar yadda muka sani da ka'ida dama ba za a iya yin bayi a jikin masallaci ba a mafi yawan mazahib dole a raba shi da jikin masallaci domin har garun masallaci sashin masallaci ne to amma kage yanzu darura ta sa bayan da za a yi da wannan dan yanzu wasu masallatan ma kila apartments ne a cikin wani gini wanda yake in ka ce ba za a yi a ka'idan masallaci ba wai sai jami ba kowane masallaci in dai an tsayar da shi a matsayin masallaci ba musalla ba to har fa ba din shi cikin masallaci ne saboda haka ba za a yi masallaci ba a saman shi a yi gini da bayuka da menene saboda har iskan shi sama har kololuwan matukan tukewa duk cikin masallaci ne suraka ba za a yi wani abu wanda ya saba da masallaci a yanzu misali nan masallaci ne sama ga wani wuri kila ma kila ko waje akwai bayuyyuka da toilets da meye ko da najasan baya shigowa to kasancewan wurin sashin masallaci ne ba za a yi shi yasa kaji malamai sun ce ba za a iya kwaba ruwa masallaci kasan ginin masallaci da misali kasan kwata haramun ne mutlakan za a gina masallaci a zo misali za a ta za a ta za a kwaba kasan a kwaba da kasan kwata misali wanda yake najasa da mai duk suna shiga haramun ko ko ko haramun ne ka zo masallaci ka kunna candle wanda yake kananzir din misali man candle din najasa ne kila kitsan alade misali ko wani abu ne wanda yake najasa ne a kunna kaga kunna za a yi a kona to amma haramun ne mutlakan a istiba'a a masallaci da najasa ko ko ai mulafaka ga masallaci amma jikin shi wannan ɗakin toilet ne ta jikin masallaci shi ma wannan laifi ne to amma duka wannan kaga sai a halin darura dama ad-daruratu tubihu al-mahdhurat in kace wannan kila akwai kasashen da yan an je ba yanda za su sai dai kasi masallaci ko ba haka saboda yanayin tsarin gine-gine dole haka suke to wannan sai ya zama uzuri wallahu a'lam to ala kulli halin watan ya zama jami'i to in har mutum zai fita ya je wajen da ba jami'u din ba yayi sallah ya wanke wannan ru'af din to ba zai iya ƙarasa sallan shi a wancan wajen ba dole ya dawo cikin jami'u inda zai ƙarasa sallah a matsayin sallan juma'a amma in ya ce zai ƙara sallah a can to sai dai ya ƙarasa ta a matsayin sallan azhar ina fatan mun fahimta wannan shine dalilin da a satin da ya gabata ina jin ko sati biyu aka yi mun tambaya kan musulmin da yake da shago kusa da masallacin juma'a ya ji an kira sallan juma'a zai tsayawa a bakin shagon shi shimfiɗa shimfiɗa tun da dai sallah na isan masa na ce ba zai yiwu ba ko ko ko a'a ma wanda gidansa kamar yanzu misali mu da muke zaune cikin masallaci ma gidajenmu na cikin masallaci shin zai yiwu an tada sallan juma'a ka tsaya a cikin gidanka kai sallan juma'a ba zai yiwu ba mutlakan ba zai yiwu a sallan juma'a amma za ka iya sallan jama'a a haka sauti na iso maka ko saboda barura kila kaga zaka rasa raka'a kuma ko da yake dai shi ma khilaful aula ne me yasa ya zama khilaful aula a mazhaban imamu ahmad ibn hanbal ba a sallah la salata li munfaridin khalfa as wannan hadisi ne ko da yake akwai maganganu akai to ba za ka yi sallah a wani sahu wanda yake bai hadu da cikin sahun jama'a ba ka je ka asar sahun ka kai kadai kawai kai sallah a wajen imamu ahmad ma irin wannan mutumin bai da sallah sauran a'imma kuma suna ganin shi makruhi ne to ala kulli halin sallolin farilla mutum zai iya yi amma ma alkaraha amma sallan juma'a ba zai yiwu ba kwata kwata in mutum yayi baya da sallan juma'a wallahu a'lam قال مالك ليس على من عرفه او اصابه امر لا بد منه من الخروج ان يستاذن الامام يوم الجمعه اذا اراد ان يخرج امام مالك yace mutumin da yayi habo aw asabahu amrun la budda lahu min al-khuruj ko wani abu ya same shi wanda dolen shi ya zama ya fita fita ya kama shi tilas to ba dolen shi bane sai ya nemi izinin liman shine laisa alaihi an yasta'zina al-imama ba dole bane sai ya nemi koko ba a bukatan shi da sai ya nemi izinin liman wannan mutumin yawmul jumu'ati idza arada an yakhruja watan ya nemi izinin liman aliman na cikin hudu ba wani abu ya kama shi na habo ko wani zarura na fita ya kama shi ba sai ya ce liman ina zuwa ba a'a zai fita ya je yayi kuma in ya dawo ya riski liman sallan shi tana nan tare da liman wallahu a'lam babu ma ja a fi sa'i yawmal juma'a wannan babin yana magana akan abin da ake nufi da sa'ayu mun san kalmar sa'ayu yana iya nufin abu biyu yana nufin gaggawa zai kuma iya nufin tafiya ko zai iya nufin gaggawa zai iya nufin tafiya to a alhali Allah subhanahu wa ta'ala kuma ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da ya kawo wannan magana Allah yana faɗi a Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah fas'au ila dhikrillah idan an yi kiran sallah ranar juma'a fas'au fi sa'ayi to sa'ayin nan yana nufin ai gudu ne ila dhikrillah zuwa ambatan Allah watan ai gaggawa ne alhali can kuma hadisi ya ce fa idza suwiba bi salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa tuha wa alaikumus sakinatu fama adraktum min as-salati fasalluhu wa ma fatakum faqdu idan aka riga aka tada sallah to kada ku zo kuna gaggawa kaga nan Allah subhanahu wataala malamai suna cewa watan tafiyan Allah kashi uku ya kasa ko tafiya cikin lamurran duniya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce maka famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi cikin lamurran duniya gaba dai Allah bai sa ka guje-guje ba dan arzikin ka ba zai wuce ka ba sai ya zo maka kai dai karka zauna sai ya ce famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi ku yi tafiya a bayan ƙasa a kafadunta ku ci arziki daga arzikin Allah in dai za ku tafi ku nema din za ku samu ba komai famshu amma tafiya masallaci wajen ambatan Allah sai Allah ya ce ai gaggawa ko ya ayyuha alladhina amanu zanu dili salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillah amma tafiya wajen Allah sai Allah ya ce ayi gudu fafirru ila Allah a gujar Allah yake so a tafi ko malamai suka ce wai aka ce maka fafirru ila Allah to ina zaka zahira kai gudu ka je ka tari jirgin kasa ta taka ka ko ko me ake nufi da fafirru ila Allah gashi dai Allah ya bambanta zuwa masallaci da zuwa wajen Allah masallaci ya ce fas'au ila zikrillah idan nuriya li salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah zuwa wajen Allah kuma Allah ya ce fafirru ila Allah to in kai ne ina za ka abujan to wannan da ya rage naka so حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرأها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله أرويتا دقا يحيى دقا إمام مالك ياتم بي ابن شهاب الزهري أكم فإن الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله watan akan faɗin da Allah ya yi ya ku waɗanda suka yi imani idan an kira sallah ranar juma'a fas'au ila zikirillahi ayi gaggawa haka kalman sa'ayu yake nufi fil ghalib zuwa ambatan Allah subhanahu wataala anan kaga abin sha'awa Allah subhanahu wataala ya kira sallan juma'a kamar yadda na faɗi a baya zikrullahi yace ai sauri aje masallacin juma'a dan zikrullahi to kuma bayan sallan juma'a ma zai ce aje kasuwa shi ma aje zikirullahi fa idza qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran kaga shi ma an gama idan da sallah ba ana nufin a shagala a bar zikirullahi bane shi ma a tafi kasuwa zikirullahi bayan sallah wannan ba su yi ne a shi ma a tafi kasuwa a ci gaba da zikirullahi a ci gaba da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala to da aka tambayi ibn shahabin zuhri Allah ya kara masa yarda sai ya ce ai sayyidina umar Allah ya kara masa yarda ya kasance yana karanta wannan ayan na fas'au ila zikrillahi famdu ila zikrillahi famdu shine ku tafi mabayan bi ku tafi zuwa ga ambatan Allah watan wannan kira'ar ta sayyidina Umar ko da yake ba kira'a ce mutawatira sabita ba to a ce maka a bude windows din nan da Allah ya bude yake ne to amma a a za ta fassara mana dama akwai wasu kira'o'a ko da yake ba sa cikin kira'o'a da aka sani ake karantawa to amma za su fassara mana abinda abinda wasu kira'o'an suke nufi anan an ce fas'au ila zikrillahi ku tafi ku yi gaggawa zuwa ambatan Allah anan an ce famdu ila zikrillahi ku tafi zuwa ambatan Allah to kira'an famdu anan sai ta fassara mana kira'an fas'au a fahimtar ibn shahabin zuhri ko da yake ba za a yi itimadin ta ba akwai kira'o'i da yawa kamar can kira'a ibn mas'ud ko da da na cikin suratul ahzabi wanda yake ba sa cikin kira'at suna cikin kawai kira'at shadza jiddan kamar can annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa huwa abul lahu wa huwa abul lahu wa azwajuhu ummahatuhum kaga wa huwa abul lahum anan wajen ya fassara mana dai kawai cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi cancantan jibintar lamarin al'umma amma ba yana nufin akwai wannan a cikin kira'o'a wanda yake ya halatta a yi sallah da shi bane wallahu alam qala malik wa inna masayu fi kitabillahi al-amal wal fi'l imam malik yace asayu a cikin littafin Allah so da yawa yana nufin aiki aikatawa kaman can da Allah ya kulu Allah tabaraka wa ta'ala wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al harfa wan nasala ko wallahu la yuhibbul fasad kaga anan an ce sa'a fil ardi watan yana aikatawa ake nufi ba ana nufin yana tafiya a cikin kasa wani yana zaune ne yake barna ko da Byron shi wani yana zaune ne yake barna da wani abu dai daban amma kuma duka za a ce sa'afil ardi liyufsida har yanzu shi ma yana fasadi a bayan ƙasa to kaga ba ana nufin dole ya tafi bane a guje yana yin barnan a aikace da tafiya da kafa wa qala ta'ala wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha kuma Allah subhanahu wataala ya faɗa amma mutumin da ya zo maka yana gaggawa wa huwa yakhsha kuma yana mai jin tsoron Allah watan ya zo da wancan ma'anan ya zo da wannan ma'anan kenan ko a hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum wanda dai duka mun san kissan da waƙi'an shi wanda Allah subhanahu wataala ya mu'ataban manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan watan bai kula da Abdullahi ibn Ummi Maktum ba wanda na taba faɗi anan ni a wuri na har yanzu a nan wajen ma dai mu'ataba ce amma da ana nufin ta da yabo ko mu'ataba ce amma ana nufin yabo da ita mun ba da misali a baya cewa misalin shi kaman ka sa mutum a shago ne ka sa mutum a shagon kai ya kula maka da shago shagon nan kana sai da gol na miliyoyi a ciki sannan kuma a lokaci ɗaya kana sai da irin zoben karfen nan wanda bai wuce naira goma ko ashirin ba duka a cikin shagon sai wani ya zo da jakar kuɗi zai sai gwal ɗin miliyoyi ka ba shi kujera ya zauna kun fara ciniki ciniki ya nisa ana sa ran sayayya sai ga wani ya zo a guje da naira biyu ko naira biyar shi kuma yana neman ka ba shi zoben karfe duk sai ka ji damuwa irin zai hana maka wannan cinikin ta tabbata ko yana tsaye da ɗan naira biyun shi a bashi zoben karfe sai ga mai shago da ya kawo ka ya sa sai ke ba ka ganin kwastoma ne ya zo yana tsaye ka je ka shagala da wani ba ga wani wannan ma ba kwastoma ba ne a bashi kaya mana to ai kwatankwacin wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tallata ma Allah kayansa ne ko hajar Allah da yake tallatawa shine addinin musulunci ga kwastoma mai tsada wanda in ya siya rabin makka a ranar ko duka ma za su saya ko in ya musulunta kusan duk makka ma rana an gama an musulunta manzo Allah sallallahu alaihi ya shagala da watan da'awan shi kiransa watan an ce shagala da ma'anar shi na larabci ba shagala wal yazu billahi da ma'anar shi na Hausa ba watan in sarafa in kabba da kiran wannan mutumin zuwa ga ya karbi addinin musulunci an kusa dacewa sai ga wannan yazo yana manzo Allah sanar da ni ko ma a wurin da yawa daga malaman shi Abdullahi ibn Ummi Maktum a lokacin da yazo ba wai ba musulmi bane yana musulmi ne ma yazo yazo da wata tambayoyi ne a cikin addinin musulunci suna haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gina a babin aulawiyya ga wanda in yi musulunta da yawa za su musulunta kuma shi ba ma musulmin bane shi za a mai da hankali akan sa ba wannan wanda dama musulmi bane kuma mai rauni to Allah dai subhanahu wataala ya mu'ataban manzon shi akan wannan yace amma man ja aka yasa wa qala thumma adbara yas'a can kuma Allah subhanahu wataala yace a cikin Qur'ani thumma adbara ya juya baya yas'a yana mai barna a bayan kasa ta yana mai aikata barna kaga anan ba yas'a yana gudu bane suratul naziat a can kuma Allah ya ce inna sa'yakum la shatta ayyukanku mabambanta ne kaga sayu anan shi ma yana nufin aiki ala kulli halin watan anan fas'au yana dai wajen Imam Malik kamar yadda Ibn Shahab ya gaya masa Sayyidina Umar yana karanta shi a famdu yana nufin dai a tafi masallaci ne ba dole yana nufin ai gudu bane saboda haka baya contradiction da wancan hadisin fala tatu hawa antum tas'am malamai sun yi sabani ko in ce sun yi maganganu ba sabani ba wani kiran sallah ne yake wajabta fas'au din nan to gaba ɗayansu dai sun tafi akan cewa kiran sallan da daga shi sai fara khutba ne domin a ka'ida kafin zamanin sayyidina Usman ana kiran sallah ɗaya ne da an kira sallah sai liman ya hau minbari a yi khutba to amma bayan zamanin sayyidina Usman ya ƙara kiran sallah ɗaya a cikin sallan juma'a saboda mutane sun canza ba su fara ma niyyar tafiya masallaci sai sun ji kiran sallah saboda haka in aka fara kira sallah kafin ya iso masallaci kuma kamar yadda muka sani na yi magana kaɗan a baya akan shi halartan khutuba wajibi ne tare da halartan sallah bayan ma wannan an so kai tahiyatul masjidi kuma tahiyatul masjidi a wajen Imam Malik ba a yin su bayan an fara khutuba kuma khutuban nan sashi ne na sallan juma'a idan ka ce sai an kira sallah kiran sallan da liman ma na zauna a minbari ake yin shi to ka rasa dukkan dai wancan ladan na guda biyar din nan ka annama kan raba badanatan ka annama kan raba bakarata na zuwa karshe tunda an ce fa idza kharaja al imam ko jalasa al imam jalasat al malaikatu tastami'u li dhikri to kaga ka rasa wannan tunda har jalasa al imam tunda sai yana zaune ake wannan kiran sallah to in ka ce sai an kira sallah idan nudiya li salatin yawmil jumu'ati fas'au kuma gashi wannan kiran sallan mu lura da ka'id din da ke ciki fa dan akwai lafa'id a ciki wannan kiran sallar ita take wajabtar da zuwa masallacin juma'a to mutum yana zuwa masallacin juma'a bayan ba lada kenan wancan ladaddakin Allah bai umarni da azo ba dan kafin nan ba wajibi bane ko ba haka ba bai zama wajibi ba sai da aka ce idan nudiya li salatin yawmil jumu'ati fas aw sannan tafiya masallacin juma'a ya zama wajibi to in kafin nan ba wajibi bane dan me wanda ya zo bayan abu ya zama shi wajibi zai rasa ladan abin to saboda haka sai imamu a sayyidina Uthman yace a'a to tunda haka ne a kira wani sallan kafin lokacin zaman liman idan aka kira sallah da farko kafin zaman liman to duk wanda ya ji wannan kiran sallan to fas'au ila zikrillah sai ka je ka sami wannan kiran sallan na biyu wanda yake haduwa tare da zaman liman a khutba kaga nassi bai fadi ba amma an hararo shi daga isharar nassin ko an harhaɗa abubuwa daga cikin nassin an ciro wannan ma'ana dan in aka ce ba zai wajabtan ba sai an kira sallan nan wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake yi zamanin sayyidina Abubakar shi ake yi zamanin sayyidina Umar shi ake yi aka ce sai an yi shi ne sannan za a fito to an rasa wancan duka ladaddakin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutumin da ya wannan alkhairi da yawa ya wuce shi kuma sayyidina Umar yayi mu'ataban sayyidina Usman akan yayi wannan to tunda ko har aka yi mu'ataban wani akan yayi wannan saboda ai ya ji kiran sallan ne zai ma je gida bai je gida ba ya wuto masallaci ko mun karanta hadisin aka ce kuma yayi laifi to in har wannan zai zama laifi to lallai a cikin wannan ayan to za a iya zaƙulo a ce to a ƙara sa wani kiran sallan wanda duk inda mutum yake ya isa ya zo masallaci kafin ai wannan kiran sallan na biyu ina fatan mun fahimta wannan su ne fiqhu da ake cira daga cikin nusus to ala kulli halin idan aka kira sallah irin wannan kiran sallan na farko to ya wajaba ko da yake malamai suka ce wujub anan ba yana nufin na fardu ainin bane wato wujub yana nufin na sunna muakkada ne mutum ya taso ya zo masallaci a wannan lokacin idan aka kira sallah na biyu wanda shine kiran sallan da ake bayan liman ya riga ya zauna akan mimbari to anan wurin ya zama fardu ainin akan kowa dole ya taho masallaci mutumin ma da bai taho ba a wannan lokacin yana cikin saban Allah duk wata mu'amala mun ba da misali ko da sadaka ce kuwa ko da sadaka ce kowane abu ne bayan nan laifi ne bayan an riga an kira sallah na biyu liman ya hau minbari dama sai da ya hau minbari a kira sallah to ko da ka ɗauki kuɗi ka ba wani illa wani ya yi tambaya ya ce to ina ga wanda zai sai ruwa dan ya alolan da zai zo masallacin ko zai shiga masallacin ya zalla to kaga wannan kuma ma la yatimul wajibu illa bihi ne fa huwa wajibun saboda haka ya zama istisna'i shi wajibin ba zai tabbata ba sai da shi to tunda wajibin ba zai tabbata ba sai da shi to shi ma ya zama sashin sallah din wallahu a'lam قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه بالسعي على الأقدام ولا الاشتداد وإنما أنيا al'amala wal fi'ila imamu malik yace wannan sa'ayin da aka ambata fas'au ila zikrillahi ba yana nufin as-sa'yu alal aqdami gudu akan kafafu bane walal ishtidad ko ko tsananta sauri a cikin tafiya wa inna ma an yal amala wal fi'ila amma yana nufin aiki ne watan aikin sallan da aikata shi watan al'amal wal fi'il yana nufin da aikatawa babu ma jaa fil imami yanzilu bi qaryatin yawmal jumu'ati fi safar wannan babin yana magana akan limamin da ya sauka a wata alƙarya ranan juma'a a cikin tafiya shine kamar abin da na faɗi na cewa ba ana nufin liman shi kadai yana tafiya ya zo ba a'a liman yana tafiya tare da jama'ansa suna tafiya su da yawa sai suka sauka a wata alƙarya alƙaryan nan da ake nufi ita ce alƙaryan da ita juma'a bai waje ba a kanta ba ka gani dama mun ce al'iƙama wal istitan ko al'iƙama a nan liman ya sauka da niyan iƙama shi da jama'ansa al'istitan kuma ya mai da wurin gari to idan bai mai da wurin gari ba shine yace bikar yatin kaga tunda bikar yatin ne ba garin sa bane kaga an sami al-iqama amma ba a sami al-istitan ba to shine abin da Imam Malik zai magana qala Malik idza nazala al-imamu bi qaryatin tajibu fiha al-jum'atu wal imamu musafirun fa khataba wa jama'a bihim fa inna ahla tilka al-qaryati wa ghayrahum yujammi'una ma'ahu Imam Malik yace idan mutum ya sauka a al-qarya shi da jama'ansa kenan ba wai shi liman shi kadai ba shi da jama'ansa yana tafiya da mutane amma kuma alƙaryan juma'a ta wajaba a kansu wa huwa musafirun shi liman da shi da jama'ansa matafiya ne fa khataba wajen ma'abihim sai yayi huduba kuma yayi musu sallan juma'a yayi ma jama'ansa to ahlu tilkal qarya su ma koda ba su yin sallan juma'a amma sun cika sharuɗan yin sallan juma'a amma ba su da masallacin juma'a ba su da liman ratibi ba su da limamin da suke sallan juma'a da shi to su ma mutanen wannan alƙaryan za su yi sallan juma'a tare da shi in suka yi sallan juma'a juma'an su tayi ina fatan mun fahimta mutanen garin nan sun cika sharuɗan juma'a sharuɗan juma'a ɗayan guda biyu ko dai su kansu gidajensu sun kai talatin ko ko a gidaje ne masu shari'a wanda akwai hanyoyi a ciki ko ko a'a gidaje ne mutalasiqa ba'dha bil ba'd suna da masallaci amma ba su sallan juma'a ba su da liman tunda mun faɗi sharuɗa sai sun haɗu duka guda hudu al istitan da iqama na farko al jama'atu wal jami'u wal imamu to ba su da liman su saboda haka ba su sallan juma'a sai liman ya zo da jama'a ko ko ma shi kadai ko ma dai yaya ne da ya zo sai aka shiga za a yi sallah sai liman ya hutuba ya sallah to mutanen wannan garin su ma za su yi sallan juma'a kamar yadda liman yake sallan juma'a a nan wajen sabanin hali na biyu wanda zamu karanta yanzu wanda yake idan garin ya zama shi kuma bai cika sharuɗan juma'a ba nan garin ya cika sharuɗan juma'a saboda mutanen garin sun kai adadin da za su yi sallan juma'a وقال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة قال مالك ولا جمعة على مسافر Imam Malik ya ce, wa in jama'al imamu wa musafirun, idan liman ya zo yana tafiya tare da jama'a. A alƙarya sai suka zo alƙaryan da la ta jibu fi hal jumu'atu, suka zo alƙaryar da juma'a bata wajaba akan mutane alƙaryar ba wata wasu gidaje ne guda uku ko hudu ko ko mutane ne gaba ɗaya basu bakwai ko takwas ba wanda juma'a ta wajaba akan su a wannan alƙaryar basu kai goma sha biyu ba a ƙaulin imamu malik misali to sai kuma liman ya zo suka zo su da yawa suka shiga wannan alƙaryar kaga an sami al-istitan an sami iqama ba a sami istitan ba ko ba a sami jama'a ba saboda mutanen garin su juma'a ba ta waje ba a kansu ba adadinsu ko ko yawan garin ko ko ko ba a sami jami'i ba masallacin da a ka'ida ana taruwa don sallar juma'a a cikinsa to imam malik ya ce fala juma'a lahu to shi ba yi da wannan ladan sallan juma'a in yi sallan juma'a sallan shi tana nan a salatul kasri wasu an yi sabani a mazhaban malikiya cewa fala juma'a ta lahu a nan wurin wasu suka ce shin sallan shi ta baci kwata kwata ko ko a sallan shi tana matsayin salatul kasri wasu suka ce sallan shi ta baci kwata kwata saboda yayi ta'ammudin jahar a salat sirriya ko tunda sallan juma'a sallan azhar kasru sirriya ake yin ta ko ba haka ba shi da zai sallan juma'a ya yi ta a bayyane saboda haka wannan bayyana wanda ya a sallan da ta sirru ce da a ce ya yi ta a sirce shi kenan sai a ce to tana matsayin salatul musafi da salatul kasr to amma sai ya yi ta a bayyane alhali kuma babu juma'a a kansa to saboda haka wannan bayyana wanda ya yi ya bata masa sallansa fala jumu'ata lahu da an ce fala jumu'ata alaihi to ana nufin sallan juma'a bata wajaba a kansa ba amma fala jumu'ata lahu watan baya da sallan juma'a baya da ladan sallan juma'a to baya da ladan sallan juma'a to shin yana da ladan sallan azhar wannan sallan da yayi ajsa atutun da dama kasru ne akan shi ko latu juzi'uhu shi ne ce an yi sabani wasu ka tafi akan latu juzi'uhu saboda yayi ta'amudin jahal wasu ka tafi akan tujzi'uhu saboda sallan da yayi a raka'a biyu ne tana matsayin salatul musafir wallahu alam wala li ahli tilkal qarya mazaunan garin kuma in yayi sallah yayi raka'a biyu yayi sallama to su ma ba su suka yi sallama ta da shi su ma ba su da sallah saboda wajibin su raka'a hudu ne ba wajibin su bane sallan juma'a wallahu alam haka kuma ba wajibin su bane sallan kasru wala liman jama'a ma'ahum min ghairihim haka kuma wanda suka yi su ma sallan juma'a daga matafiya tare da liman su ma su ma ba su da wannan sallan da suka yi na juma'a wal yutimma ahlu tilkal qaryati wa ghayruhum mimman laysa bi musafirin as-salata sai imam malik ya ce mutumin mutanen alƙaryan wanda sallah raka'a hudu ta wajaba a kansu to in liman yayi sallama a raka'a biyu a kaulin wanda tujzi'uhum kenan su sai su tashi su kawo raka'a biyu anan malamai suka ce cewan imamu malik wal yutammima su cika ya nuna ko wal yutammim su cika ya nuna cewan wancan fala jumu'ata lahu ana nufin babu ladan juma'a ne amma sallan shi tana nan a matsayin kasru dan da sallan shi bata nan ta lalace gaba daya to anan yana cikin irin sallolin da sallan mamu kan lalace tare da sallan liman kamar yadda muke cewa ba kullun ne sallan liman take lalacewa tare da sallan mamu ba kamar wancan wanda ya salla ba tare da sanin mamu ba shi baya da alola ka gane sallan mamu yana nan sai baya in ya sanar da su cewa sallan shi baya da alola yayi to anan shikenan a adawa adu ma'ahu amma in ba su sani ba shikenan su rashin sanin su ko ko limamin da ana cikin sallah sallan shi ta warware kaga shi sallan shi ta warware zai je amma mamunsa sallan su tana nan amma sabanin nan mafi yawa duk inda sallan mamu ya liman ya lalace sallan mamu zai lalace kamar nan inda sallan liman a nan ya lalace ba ya da sallah to da mamun imam malik ba zai ce su cika ba sai ya ce su sabunta sallah su raka'a hudu sallan azhar mimman laysa bi musafirin mai sallah su cika raka'an su hudu qala malikun wala jumu'ata ala musafirin imamu malik yace babu sallan juma'a akan matafi to anan a mazhaban malikiya an yi sabani babu sallan juma'a akan matafi shin idan matafiyin yayi sallan juma'a matafiyi ne yazo yana tafiya mutanen gari wanda juma'a tana kansu sai suka nemi da Allah ya shiga yi musu sallah to shin wannan sallan juma'an tayi ko bata yi ba malamai mafi yawa suka tafi akan cewa wannan sallan juma'an tayi ko da yake shi ba farillansa bane to amma kaga idza nazara imam bi qaratin tajibu fi al jumu'atu fa khataba wa jama'a ma'ahum fa inna ahla tilka al qaryati yujammi'una ma'ahu to tunda dai al qaryan sallan juma'a ya wajaba akan su dan haka in yazo ya shiga garin yayi sallan juma'a ya limance su to sallan juma'an shi tayi su ma sallan juma'an su tayi kaga ba haka muka saba karantawa a mutun din mu na fiqhu ba yawanci saboda a mutun ana karanta aqwal in ibnul qasim ne khasatan shi kuma ya tafi akan shi ma limamin bayi da sallatin da sallansa shi juma'a bata wajaba a kansa ba saboda haka ba za a sa shi ya limanci ba amma ga kirkiri imam malik ya nuna mana matafiyi idan ya zo in har aka sa duk da dai khilaful aula ne yayi sallah to sallan shi tana nan kuma sallan mamunsa su ma tana nan sallan su duka gaba ɗaya yayi an ce wasu shekaru da dama wani shekara arba'in da suka wuce shekin mu shehu ibrahim ya zo ya yi sallan juma'a a zariya ko ya zama dalilin magana kwarai da gaske manya-manyan fukaha to sun yi wannan sabanin ne sun yi maganganun saboda abinda suka sani na mutum din fikihu da sun mai da hankali zuwa ga wannan hadisi maganar na Imam Malik na cikin Muwaffa'ul Imam Malik da bai jawo wannan sabanin da aka samu ba a lokacin cewa dan me zai zo ya sallan juma'a yana matafiye da mutanen gari wanda su kuma zaunannu wallahu a'lam babu ma ja a fi sa'atin latifi yawmil juma'a wannan babin yana magana akan wata sa'a wadda aka faɗi akwai wata sa'a wata awa wata an ce sa'a a cikin hadisi ba yana nufin awa ɗaya ba yana nufin wata lahaza wani lokaci a cikin ranar juma'a wanda babu wanda zai dace da ita yana addu'a yana roƙon Allah wani abu face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi wannan abu حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه واشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقللها an ruwaito wannan hadisin daga imamu malik daga abu zinadi daga a'raj daga sayyidina abu huraira yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ambaci ranar juma'a sai yace a cikin ranar juma'a akwai wata sa'a wata lahaza wacce ba wani mutum musulmi da zai dace da ita yana tsaye yana sallah yana tambayan Allah wani abu illa a'tahu iyyahu face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wannan mutumin wannan abin da yake tambaya a nan wajen malamai suka yi ta maganganu kamar yadda zamu karanta a hadisi mai zuwa na abu huraira wanda yana da tsawo kwarai da gaske ina ganin kila zamu ban san ko zamu iya karanta shi gaba ɗaya kila ko mu karanta mu fassara cewa wannan sa'an ita ce gab da fadawar rana watan daidai lokacin da rana take fadawa to amma an sami iskali aka ce to ya za a ce gab da fadawar rana alhali kuma an ce wa huwa qa'imun yusalli alhali kuma gab da fadawar rana ba a sallah kamar yadda zamu karanta a hadisin da ya gabata ya ce a abin da ake nufi da huwa qa'imun yusalli ai duk mutumin da ya tsaya yana ibada yana addu'a za a iya kiran wannan addu'an da yake yi a matsayin yusalli wasu malamai suka ce a'a wannan ya zo a hadisi cewa gashi shine wannan hadisin ya zo a wasu hadisai kamar yadda yake cikin sayo muslim cewa wannan lokacin shine yana nan tsakanin daga zaman liman lokacin da ya zauna zai kutuban farko zuwa sallama daga sallan juma'a daga zaman liman zuwa sallama daga sallan juma'a to sai aka ce kuma zuma wa ashara biyadihi yuqallilu ha ya kallala lokacin ya ce yar karama ce saboda haka sai suka ce to tunda haka ne hadisi ne ingantacce wannan cewa daga zaman liman zuwa lokacin da zai sallah sallama daga sallan juma'a to tunda haka ne to sa'ar ita ce ma bainal khutbatayn ita ce tsakanin khutba biyu dan mene domin tun daga zaman liman bai halatta mutun ya addu'a ba ko ba haka ba ya halatta wajibinka shine ka saurari hudu ba in dai liman na magana to wajibin ka kawai ka saurari hudu ba ne ba zai halatta ma mutum hudu addu'a ba sai lokacin da liman ya shiru idan aka idan da hudu ba kuma na'am za a yi addu'a amma lokacin ba lokacin hudu ba bane lokacin miƙewa ba ba lokacin addu'a bane lokacin miƙewa ai sallah ne to na'am cikin sallah kuma lokacin addu'a ne to amma wa ashara bi yadihi yuqalliluha sai suka ce to lokacin sallah yana da tsawo lokacin hudu ba kanta ba a magana to lallai lokacin ita ce wacce take tsakanin hudu ba biyun nan don ita ce ake dan zama kaɗan sai a tashi saboda haka mutum ya kamata ya yi addu'a a wannan lokacin suka dogara da wannan hadisin kaga duka dai abu ne da ake cirowa daga cikin nassi wancan suka ce a'a lokacin da rana take fadawa ne sai wasu suka ce to tunda haka ne bari mu yi addu'a a wannan din mai addu'a a wancan ɗin sai ya zama in wannan ne ya fabi hawa ni'ima in wancan ne duk dai an dace ba mu rasa ba saboda haka wancan ɗin sai mu zauna mu zama muna ambatan Allah musamman akwai hadisin da yake nuna cewa hadisin ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari da kuma hadisin cewa ana canza mala'iku duk ranar juma'a zamu karanta shi ma a cikin muwadda'ul imam malik kuma lokacin da ake canza wannan shine daidai lokacin da rana take fadawa to haka kuma hadisin ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari wato mala'iku suna juyawa ana canjin aiki tsakanin mala'ikun safe da rana to aka ce daidai lokacin da rana take fadawa waɗannan suke zuwa haka kuma daidai lokacin da rana take fitowa kuma alhali an hana sallah a wannan lokacin kuma alhali can hadisi ya ce taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna to yusalluna anan aka ce to sai ka yawaita addu'a tunda dai ba za a yi sallah ba kuma ga sa mala'iku sun ce ma Allah tarak atainahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusalluna to abin da ya wajaba ga mutum a wannan lokacin to ya yawaita addu'a a wannan lokacin yawaita zikirin Allah shi yasa wasu almuwaffaquna da sun idar da sallar asuba shikenan sai su fara zikirin Allah har rana ta fito kaga wahum yusalluna yana la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lokacin da rana za ta fada ma musamman ranar juma'a sai ya waita koko abul qudi wal asali din ma kafin fadawar rana shi ma ya zauna yana zikirin Allah yana la ilaha illallah dan taraknahum wa hum yusalluna ya sami wannan wa atainahum wa hum yusalluna ya sami wannan shi ma wallahu a'lam to wa sha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam biyadihi yuqalliluha manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya nuni da hannunsa yana kallalawa wato yana nuna karancin wannan lokacin وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة وحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما حدثته أن قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط من الجنة وفيه تيب عليه وفيه فيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مسيخة يوم الجمعة من حين تسبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه قال كعب ذلك في كل سنة يوم فقلت بل في كل جمعة فقرأ كعب التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطية إلا إلى ثلاثة مساجد لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجد هذا وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك قال أبو هريرة ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب الأخبار وما حدثته به في يوم الجمعة فقلت قال كعب ذلك في كل سنة يوم قال عبد الله بن سلام كذب كعب فقلت ثم قرأ كعب التوراة فقال بل هي في كل جمعة فقال عبد الله بن سلام صدق كعب ثم قال عبد الله بن سلام ما علمت أية ساعة هي قال أبو هريرة فقلت له أخبرني بها ولا تظن علي فقال عبد الله بن سلام هي آخر ساعة من في يوم الجمعة قال أبو هريرة فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة وقد قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة ساعة لا يصلى فيها فقال عبد الله بن سلام ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي قال أبو هريرة فقلت بلى فهو كذلك ما شاء الله شوف hadisin dai yana da tsawo kuma akwai matsaloli da ɗan dama a ciki da haka za dai mu fassara amma za mu roƙi afuwa insha Allah matsalolin musamman akwai matsala guda biyu masu muhimmanci matsalan shaddul matayyi da matsalan tasdiqu ahlil kitabi wanda duk suna ciki watan matsalan shaddul matayyi matsala ce mai muhimmanci la tushaddur rihalu ko illa ila salasati masajid matsala ce da ake sabani kwarai a ciki zan so mu bari insha Allah sati mai zuwa mai magana akan wannan mas'alar haddathani an malikin watan an ruwaita daga malik daga yazid ibn abdullah ibn al-had daga muhammad ibn ibrahim at-taymi daga abu salama ibn abdurrahman daga sayyidina abu huraira yace ya fita zuwa ga tur at-tur anan yana nufin dutsen turu sina wa turu sina a tambutu biduni wa sugi lil akilina ko duk ana kiran kowane dutse tur amma dai tur din da sayyidina abu huraira ya fita anan zuwa gare shi shine duran dutsen turu sina din kamar yadda aka malaman sharhin hadisi suka tabbatar falakitu kabal ahbar yace sai na gamu da kabul ahbari kabul ahbari watan ana nufin da yawa suna cewa kabul ahbari kuskuri kabul ahbari na hebru watan malamin yahudawa watan ka'ab din malaman yahudawa shine ake nufi watan ɗaya ne daga cikin tabi'ai ko da yake ya isa ma a ce ya sadu da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama amma bai dace da musulunta ba sai zamanin sayyidina umar farkon zamanin sayyidina umar saboda watan shekara biyu da wani abu bayan wafatin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to shi yasa ya zama cikin tabi'ai ko da yake dukkan sahabbai mafi yawa ya san su ya zauna da su har ma suna daukan karatu a wajensa dalilin haka ne wasu ka sami waham suka dauka shi daga cikin sahabbai yake saboda har ma sahabbai za a ga wani lokaci suna ruwaitan magana daga wajensa musamman maganan da ba saboda kaga idan haddatha ma haddatha idan haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum saboda haka duk abin da ya shafi na kissan addini na asali a cikin ahlul kitabi a cikin littafan Taura da Injila ana koma zuwa gare shi domin aji dalilin wannan aka nikalta kamar sayyidina Abdullahi ibn Abbas ya roƙi abu da yawa daga wajen Ka'abul Ahbab ya ce sai ya gamu da kawul ahbar fajalastu ma'ahu sai muka sai na zauna tare da shi fa haddathani an taurati ya bani labarin at-taura wa haddastu an rasulillahi kaga ya bani labarin at-taura anan insha Allah sati mai zuwa zamu dan yi magana shi ma akan sa mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fito ya sami sahabban sa suna karanta at-taura ko yace law kana Musa baina yadi ko qa'iman fi maqami hadha ma wasi'ahu illa tibai shi ma zamu magana akan wannan ko law kana Musa hayyan kamar yadda ya zo a wasu riwayoyi a wa'adastu an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ni kuma na bashi labarin manzon Allah tsira da hancin Allah su tabbata a gare shi fa kana fi ma haddastuhu yace daga cikin abin da na bashi labari an kultu yace na ga faɗa masa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah tsira da hancin Allah su tabbata a gare shi yace khairu yawmin tala'at alaihi shamsu mafi alkhairin ranan da rana ta fito ma yawmul jumu'a ita ce ranan juma'a fihi khuliqa adam a cikin shi aka halicci adamu alaihi salam wa fihi uhbita a cikin shi aka saukar da shi min aljannati zu daga aljanna wa fihi tiba alaihi a cikin sa aka yafe masa na laifin cin a itaciya ko da yake laifi ne irin na waliyai laifi ne irin na wata abin da yasa na ce waliyai saboda a cikin aljanna lokacin waliyi ne salihin bawa ga Allah to laifi irin na waliyai kuma irin wannan laifin na annabi adamu shi ma dai za mu magana insha Allah sati mai zuwa kan yadda laifin yake da yadda aka yafe shi wa fihi mata kuma a cikin shi ya rasu wa fihi taqumu sa'atu kuma a cikin shi ranar tashin kiyama za ta faru wa ma min dabbatin illa wa hiya musihatun yawmal jumu'a ba wata dabba wata an ce dabba shine duk abin da yake tafiya a bayan ƙasa sawa'un yana tafiya da kafa biyu ne ko da kafa hudu ko gungurawa yake inda a bayan ƙasa yake motsi to sunan shi dabba saboda haka har mutum yana ciki a ba wata dabba wacce illa tana mai saurara tana mai natsuwa a wannan ranar saboda zikirin mala'iku da yake cikin wannan ranar da muhimmancin ranar min hini tusbihu tun daga ra lokacin da gari zai waye wannan ba yana hana ka ji kukan dabba bane a zai yi a ji kukan dabba musamman idan kila kukan shi ma maimaita zikirin ne tare da masu zikirin ko ko a a wa min shay'in illa yusabbihu bihamdihi ko walakin la tafqahuna tasbihahum ko ko a a kira ne zuwa ga dabbobi yan uwansa zuwa ga su ma su sauraron zikiri din hatta ta tsuwa shamsu har tun daga lokacin da asuba take farawa har zuwa lokacin da rana za ta fito shafakan minas sa'ati saboda watan muhimmanta koko tsoron ranar tashin kiyama sa'a anan zai iya nufin tashin kiyama koko a zai iya nufin saboda tunda ana ganin duk ranar juma'a sanar tashin kiyama zai tashi to da an ce juma'a ta rana ta kusa fitowa ranar juma'a to kowace dabba za ta natsu ta tsit tana mai saurara saboda tsoro da tausayin da jinjinawa jimamin jimamin watan yuyuwan tashin kiyama a wannan lokacin illal jinna wal insa sai mutum da aljani ne kadai ba su wannan suke shargallan su wa fihi sa'atul la yusadifu abdul muslimun yace kuma akwai wata rana wata awa wani lahaza a wannan ranan wanda ba wani bawa musulmi wanda zai dace da ita huwa yusalli a lokacin da zai zama yana sallah yas'alullah shay'an yana tambayan Allah wani abu illa a'tahu iyahu face sai Allah subhanahu wataala ya bashi wannan abin qala ka'abun ka'ab yace wa zalika fi kulli sanatin yawmun ka'ab yace a wannan yana faruwa ne so daya a shekara ba kowace juma'a bace fa qultu imam abu huraira Allah ya kara masa yarda yace yace nace bal fi kulli jumu'atin yace a duk sati ne wannan yake faruwa fa kara ka abu taurat sai ka abu ya koma cikin a taura ya dudduba ya duba fa kala sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace eh manzon Allah yayi gaskiya fi kulli jumu'atin haka yake suma a littafin su qala abu huraira sayyidina abu huraira yace falakitu basra ibn abi basra al-ghifari yace sai na gamu da basrat ibn abi basrat al-gifari sai ya ce min min aina akbalta daga ina ka fito fa qultu nace min at-turi daga at-tur ne shi wancan dutsen a tsuru saina faƙala lau adraktuka kabla an takhruja ilayhi ma kharajta da na hadu da kai kafin ka fita zuwa ga wannan tsur din da baka fita zuwa gare shi ba sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa la tu'malu al-matiyu illa ila thalathati masajid ba a niƙan gari ayi tafiya sai zuwa masallaci uku kawai ilal masjidil harami zuwa masallacin Allah dakin Allah ba ba mata masjidil haram dakin Ka'aba wa ila masjidi hada zuwa masallaci na wannan wa ila masjidi Iliya kuma sannan zuwa masallacin Iliya masallacin Iliya shine Baitul Maqdis ya shukko yace yana shakka shin yace masjidi Iliya ko yace Baitul Maqdis duk dai shi din ne qala abu huraira sai abu huraira ce thumma laqitu abdullahi ibn salamin sai na hadu da kuma abdullahi ibn salamin fa haddastuhu bi majlisi ma ka abin al ahbar ka bil ahbar yace sai na bashi labarin firan mu da zaman mu da kabul ahbar wa ma haddastuhu bihi fi yawm al jumu'a da abin da na bashi labari na ranan juma'a da falalan shi fa qultu sai na ce qala ka abun sai ka abu yace dalika fi kulli sanatin yawmun sai yace ai wannan ranan yana faruwa ne su daya a shekara qala qala abdullahi ibn salamin yace sai abdullahi ibn salamin yace kadhaba ka abun ka abun ya yi ƙarya ba gaskiya ya faɗi ba faƙultu amma dai ƙarya anan ana nufin ya yi kuskure ana amfani da wannan kalman kazaba a wajen ƙarya ana amfani da shi a matsayin kuskure wallahu alam faƙultu sai na ce sun makara a ka'abu ne taurata sai na ce min sannan ka'abu kuma daga baya sai ya karanta a taura faƙala bal hiya fi kulli jumu'atin sai ya ce a a ai tana cikin kowane juma'a ne faƙala abdullahi ibn salamin sai abdullahi ibn salamin ya ce sadaka kabun ka abi yayi gaskiya sun makala abdullahi ibn salamin sai abdullahi ibn salamin ya ce kad alimtu ayyata sa'atin hiya ya ce na san wace sa'a sa'a ce wanda lahaza ne wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yusadiqu abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alu Allah shay'an illa atahu iyahu yace na san wace sa'a ce kala Abu Huraira sai sai na Abu Huraira ce fa qultu lahu sai na ce masa akhbirni biha wa la tadinna alayya ka bani labarin ta kada kai mun rowanta فقال عبد الله بن سلام سي عبد الله بن سلام yace hi akhiru sa'atin fi yawmil jumu'a yace ita ce sa'a ta karshe a ranar juma'a tan kafin fadawar rana to kuma dinta dai zabe mu zo mu wannan jawab bayanin insha Allah sallah a cikinta fa qala abdullahi ibn salami sai abdullahi ibn salami nace alam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin manzo Allah tsira da mincin Allah shin bai ce man jalasa majlisan mutumin da ya zauna a wani majlisi yantaziru salata yana mai jiran sallah fa huwa fi salatin to yana cikin sallah hatta yusalliya har yi sallan ba yana matsayin yana cikin sallah ne qala abu huraira sai abu huraira yace fa qultu bala sai nace eh haka ne fa huwa kadhalika qala fa huwa kadhalika sai yace eh to abin haka yake anan wajen watan malamai sun yi sabani akan fassaran wannan akhiru sa'atin din ma wasu kace akhiru sa'atin watan kafin fitowar rana wasu suka ce akhiru watan kafin sallan azhar saboda sune sa'atun nahari wasu kace a akhiru sa'atin watan akhiru sa'atin watan sa'a ta ƙarshe kafin fadawar rana za mu bayanin bambancin sa'a ta ƙarshe kafin fitowar rana a kafin sallan juma'a da sa'a ta ƙarshe kafin fadawar rana insha Allah sati mai zuwa wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullah insha Allah za mu bayanin hadisin sati mai zuwa bi tafsir in Allah ya yarda na'am na'am sayyidi na'am na'am maraba na'am na'am Allah ya kiyaye like it, inshallah. No. Um, na'am sai na'am na'am irji ila rabbik na da kyau watan irji ila rabbiki ai kabarin ma inda rabbiki ne ka fahimta ai wajen allah ba wani waje ne a wani lungu ko a wani kwana ko a wani ɗaki ba ko ba ga can ita ma na hala an ce mata sun masluki ko subula rabbiki ba ko fasluki ne sun masluki sun masluki subula rabbiki to baka ga subula rabbiki anan ana nufin wani hanya ne za ta je wajen Allah saboda haka ba ba wani abu bane wanda yake da iskali a ciki to baka ga ga raqibu da atitu ba ma suna kafadinka ko ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid saboda haka wannan duka ba wani iskali a ciki eh ka ka sami iskali ne saboda ka dauki irji ila rabbikin wani waje shi kuma kabarin wani waje na to a'a ba za a juma'a ba masallaci ba a juma'a sai da jami'u sai dai su jami'u su masallaci rufaffe sosai masallaci sai su juma'a na a'a za a iya idan an mai da shi juma'a amma ba za a yi sallah a masallacin da musalla bane yau a juma'a gobe kuma ba za a yi juma'a ba za a yi ba sai inda dama da aka yi shi an mai da shi juma'a ne an yi shi dan juma'a ne ko ko a'a a an mai da shi juma'an daga baya ana nufin sallan idi ne ba sallan juma'a ba sai daga baya zamanin banu umayya wani daga cikin sarakunan banu umayya ya maida sallan huduban juma'a ranar idi a huduban idi afon ranar idi kafin sallan sallan idi ana nufin idi ne ba sallan juma'a ba na'am na'am sai na eh a ingantacce ne abghadul halali inda Allah talaq wato mafi fushin Allah subhanahu wataala halal mafi fushi wanda Allah ya fushi da shi shine saki wato yana nuna cewa Allah baya son saki sai idan garura ko a wa iya tafarraka yugni Allah kullum min sa'atihi ko sa'atihi a darura ya kama dole sai an yi to sai ayi amma dai in dai da hali ko yaya a rike shine abin da Allah yake so na da a yi haƙuri a kostan bayi a hannuna in gama su sai in dawo kanka a wannan ya ce yana son bayani akan riba ina jin riba yake nufi ko ya take to riba mafi shahara dai kala biyu ne akwai riban da ake ce ma ribal fadli akwai riban da ake ce ma riban nasi'ati ribal fadli shine ka ba da wani abu wanda yake wannan abin za a iya ɗaukan shi a matsayin kuɗi ko menene inda za a iya ɗaukan shi a matsayin kuɗi ba haja kuɗi kansa sai a baka ko ko mali tu kawwatu bi ko abin da ake ci ko menene sai a baka wani abu daban irinsa amma ba yawansu ɗaya ba irinsa amma ba yawansu ɗaya ba misali in za ka bada naira ɗari tsofaffi a baka naira casa'in sababbi wannan riba in za ka ba da shinkafa 'yar hausa mudu biyu a baka shinkafa 'yar gwamnati mudu ɗaya wannan riba amma in ka ba da shinkafa mudu biyu aka baka dabino mudu ɗaya to wannan ba riba ba ne saboda ikhtalafatil ajnasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce fa idza ikhtalafatil ajnasu fa bi'u kayfa shi'tu so haka in ka bada naira aka baka dala wannan ba riba bane saboda ikhtalafatil ajnasu jinsi ya canza fa idza ikhtalafatil ajnasu fa bi'u kayfa shi'tu ina fatan ka fahimce ni wannan shi ake kira ribal fadli sannan akwai riban nasi'ati riban nasi'ati shine ka bada naira goma yau akan sharadi akan sharadi ka ji bambanci akan sharadi idan an zo kawo maka za a kawo maka naira sha biyu wannan shi kuma shi ne riban nasi'a ce amma idan ba a kan sharaɗi ba ne ka ba da naira goma mai biya ya zo ya kawo maka ya ce ka wallahi ga goman ka kuma ma wallahi kuɗin nan na juya su na ji daɗi ga biyu ma na ƙara maka wannan ba riba ba ne shi ma za mu shiga wannan wani lokaci baya cikin riba amma in kuka yi yarjejeniya in ka zo biya na zaka ƙara mu to shi ake ce ma riban nasi'ati wannan su ne mafi shaharar nau'o'in riba amma suna da tashabbubat suna da watan kashe-kashe su kansu a cikin su akwai riban da mutanen shafiya suke kiranta ribal yadi ita ma tana da nau'in ta haka ne riban nasi'atin ma ta kasu kashi kashi kashi wallahu alam tambaya na biyu ce wani ne za a bashi misali dubu ɗari kowane wata ya ba mutumin dubu goma yaya haka take haramun ne yanki haramun ne yanki a in dai fixed kuɗi ne za a bada in dai fixed ne a ce naira kaza to haramun ne amma in percentage ne to daidai ne ba komai gashi za a juya abinda ake samu zaka bani percent kaza a riba to nan ba laifi 90% ne 20 ne 10 ne yadda duk kuka yarjejeniya amma da sharadin in kudin ya bace ba zai biya ba shi ma sharuɗan na da yawa amma dai mafi shaharan sharaɗi wanda shi na san ana karyawa yanzu to shine wannan inda kudin zai bace to kuma ba biya saboda shi almusta'manu ne shi amini ne saboda amini kuma baya ba mai baya zama ba mai wallahu ala a watan mutum ne ya atishawa biyu a lokaci daya a jere sai ya ce alhamdulillahi so daya wai ba za a gaishe shi ba a'a ba haka ba ne watan ana nufin in kai atishawa ko so goma ne a jere ka ce alhamdulillahi ai yayi za a gaishe ka wata abin da ake cewa in kai atishawa kai hamdala ka ƙara yi kai hamdala ka ƙara yi to in yi yawa to kuma ya tashi akan atishawa ya zama ciwo saboda haka sai a neman maka lafiya amma in kai in ci duk abu irin wannan in ya haɗu da yawa to da yawa yana ɗaukan hukunci da in kai atishawa su goma ka ce alhamdulillah saboda sun zo a jere to yana daidai da atishawa ɗaya wannan ya ce yana neman ƙarin bayani akan wannan hadisin hujibatin naru bi shahawat wa hujibatin jannatu bil makarih a koko huffat duk sun ruwaita an ruwaita huffatin naru bi shahawat wa huffatil jannatu bil makara watan an sanya a hanya ka san hadisi ne dogo lokacin da Allah ya halicci aljanna ya ugunci mala'ika jibrilu ya je ya ganta da ya ganta ya ce ma mala'ika jibrilu ya ka ganta ya ce ya ubangiji ba wani wanda zai ji labarin ta sai ya shiga ya ce to kuma ba haka na shirya ba in ji Allah saboda haka a je a sanya abubuwan da rai baya so akan hanyanta yanda sai mutum ya tsatsallake wannan abubuwan da rai wa amma menene man nahan nasa ya ayan yake ina so wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa kaga ana wa amma man khafa maqama rabbih kaga wa naha nafsa anil hawa sai ya hana ransa abin da take so to shine makare din nan wannan wurin zai sa in tsaya in dan yi taliki akan abin da mutane suke yi da yawa suna ganin dan da an ce wannan hannafsa anil hawa mutane inda hankalin sa yake tafiya shine ya ki shan giya ya ki zina da sauransu ba su kadai bane akwai shahawat kafiya yanzu jiya ai mun ga shahawat kafiya an zo an taro da ni yanzu a yi zikiri amma mutane sun barar da zikirin ma da yawan su a wajen ko an koma dambe dambe da ture ture da take manya in an magana ya ce ai soyayya ne wai yana so ne to wannan shine hawan da ya waje baka hana ranka wannan ba so bane hawa ne sai ka hana ranka kayi ladabi kayi biyayya sai ka sami ladan abin da kai amma kun zo kun mai da wuri abin kunya kun zo don zikirin Allah kun mai da wurin wurin hayaniya da fada da dambe da take take an take manya an shawwa sum'an yanzu duk wanda yazo ya kalli wannan aka ce shine irin rayuwar mutanen nan dan Allah mutum nawa ne za su sha'awar su zama cikin waɗannan mutanen wallahi sai dai mahaukata sai dai mahaukata amma duk mai hankali zai ce ka inda za a yi bari ni in koma ɗaki in yi daga ɗaki zikir in dai sai na zo an yi wannan dambe-damben an taka mutane an yaga rigan wasu an kaza duk mene kuma wai duk da sunan soyayya an mutum magana wai shi yana son mutumin ne yana son malamin ne shi yasa yana son sai ya shafi rigan shi ko sai ya je ya dambe ya je wajen shi sai ya taɓi hannunsa to kaga wannan duka hawa ne da sai ka hana ranka wani hannafsa anil hawa ko duk wannan su ne hawa din wa ya ce bin Allah sai an taɓi jiki an yi kaza an yi kaza wa ya ce haka da so da haka dai duka wannan su ne irin kurakuran da mutane suke a niki gari a tafi kuma sannan a je a barar da garin Allah ubangiji ya gyara mana Allah ya gyara mana to dole sai an hana rai waɗannan abubuwan da take so to fa innal jannata hiya al-ma'wa shi kuma idan mutum shi kuma hanyoyin wuta bayan an halicci wuta aka umurci malaika jibrilu ya je ya gani yace ya Allah babu wanda zai ganta sai ya ba zai shige ta ba sai ya ki shiganta saboda abubuwan da ke cikin da yace to ci kama mutane tilama mutane abubuwan da rai ke so a hanya to shi ma abubuwan da yake so ba wai sai kudi da mota da gida da sauransu shi ma hadda shahawat khafiya na rai ash-shahawatul khafiya ko ina yawan ba mutane misali an ce za a je misali wani taro na Allah taron zikiri misali shikenan mu tafi yawan mutane a biya biya kuɗi za a je da inda wannan kuɗin in an ce ka ba da shi a gina masallaci ko ka ba da kuɗin da za ka naira dubu uku da za ka biya kuɗin mota ko dubu ɗaya yanzu mutanen da suka zo ba wai ina yi don ba buƙatar mariya a cikin wannan mutanen da suka zo sai kuma bayan sun zo zo su same mu da Allah a bamu kudin mota za mu koma ba mu da shi da Allah kaza masauki kaza asharat ba iyaka ba za su kidayu ba ba za su kidayu to waye ce sai ka zo waye ce lafta kai ta so ka ka zo dole ne ka zo da za ka zo ka koma mutane kuma nauyi wallahi mun zo ne mu ba mu da kudin motan komawa dama a motar haya muka zo dama kaza ba iyaka sun zo sun zama mutane nauyi waye sa ka dole ne ka zo abinda mutum kila ya aje zai ba iyalin shi su ci abinci dole ya dauka ya baka dan baya da yanda zai ka zama mashi kal liability da zaka Allah khairan ba wanda yace ka zo dole in kai zikiri a gidanka Allah ba zai karba bane to har ka zo din ma da zaka dauki kudin ka ba malamin ka kace akrama Allah ga wannan na bada gudunmuwa na in an je a bada sadaka ga marasa lafiya sai ka fi lada ko ka a haɗa kuɗin ku ce to shikenan kai mutum ɗaya ka je ka wakilce mu kuɗin kuma duk da zamu shiga mota gashi mun bayar a je ai wani aikin alkhairi da shi miliyoyi nawa zamu rika tarawa muna aikin alkhairi da shi in zamu rika wannan sai ka fi lada me yasa ka fi lada saboda ka danna ashawatul khafiya ko ka danna ashawatul khafiya me ashawatul khafiya mun je an gan mu mun ga gari mun yi kaza wannan shine ashawatul khafiya abinda rai ke so to ka danne ta wani hannafsa anil hawa suna ka zai yi ka zo ba ka da komai cikin ladan zuwa sai wahala da zufa to duka abubuwa kuma duka tafiyan mutanen ya riga ya zama haka duka tafiyan mu ya riga ya zama haka ana tara kuɗi za a tafi ƙasa kaza ko za a tafi ƙasa kaza dubu kaza kila za ka ba da dubu hamsin ka shiga mota ka tafi wata tafiya ta ziyara amma inda za a ce kawo dubu goma maimakon wannan dubu hamsin ɗin a kai hadiyanka don ai wani aikin alkhairi da wannan kuɗin sai ya ɓoye wallahi ba ni da shi wallahi ba ni da shi amma yana duban su ne za ta yawo za shi yawo za shi wannan su ne hawa ɗin da dole sai mutum ya danna zuciyar shi kuma ka zo ka zo ma mutane da fauda da ka ka lalata wuri kai kaza duk da waɗannan mutanen da alkhairi a zuciyarsu da alkhairi mafi yawan su jagorori ne wasu su ma da yawa shi wanda zai hada tafiyan ne saboda a ciki in an dan har hada da canjin da zai samu shi zai maza masa ya ce kowa ya zo a yi tafiya da shi so da an hada dubu ɗaya ɗaya zai ɗan hada baki da masu mota ya sami canji eh samarin mukaddamai ko sababbin mukaddamai su ne mafi yawa laifinsu ne su mutanen zuciyarsu mai kyau ne ana maka in baka je ba ma kaman garin ka ya bare kaman ma ba kama da baka ci kama ahali ba ko ba haka ba saboda an tara akwai ɗan abin da za a samu na canji wannan duk fitintunu ne mafi yawan waɗannan darawish din abin da ya zana ce zuciyarsu da alkhairi jiya cikin misali kawai wani dan uwa ya kira mutane ya ce ya roƙe su kaga yanzu masallacin nan gaba ɗaya an yi kata kata da shi inda ba a kama ruwa an ba a bawali yanzu zarni yake yi in ka bi wajen kila sai ciwo ya kama ka wasu wurare kawai akan hanya an babballa filawoyi an yi menene amma wani da ya kira wasu ya ce to dan Allah kar su bar hall din nan sai sun tsaftace shi cikin minti goma hall din ya koma kamar ba a shiga ba kaga zuciyarsu akwai alkhairi zuciyarsu akwai alkhairi abinda aka rasa wane ne zai guidin ɗinsu zuwa ga alkhairi waye zai rike hannunsu ya sada su da abin da ya fi dacewa to wannan shine abin da muka rasa wanda kuma shi muke bukata a cikin al'umma wanda kuma idan mutum ya ci gaba da aka ci gaba da jan mutane a cikin irin wannan hanya to wallahi za mutane za su kare da irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sarakunan da ya aika musu da wasiqu aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn wa illa fa alayka zanbul irrisiyin ko ismul ibrisiyin zai zama da laifin sa da laifin waɗannan wanda suke bin shi da duk kurakuran da suka yi laifin sa ko mutun yazo yana takama da shi da mutane goma banda kauyanci suna bin shi a baya dole da shi da su duk sai sun shiga inda ake shiga ba ya ce haka wannan duk riya ne duk bayyana kai ne duk wani abu ne wanda yake barar da gari ne shine hufar tariqun nari din a rika cewa ai ga yanan ga wana nan kuma da shi da saboda wannan kattin su za su bude mashi hanya kuma a san wai shi ma babba ne yayi katar rawani yayi katar alkabba ya zo kayan jikin shi kadan aka tara aka tila kila ka siya dubu ɗari amma zai zo ya ce maka da Allah yana neman kuɗin motan komawa ko yana neman masauki ka bashi masauki kai ka kawo shi dole ne zuwa to duka dai waɗannan abubuwa ne da dole mu fahimce su in ba mu fahimce su ba in za ka ba wanda ya hana ka zo in kana da halin da zaka iya zuwa ka je ka neman makanka masauki ka sauke kanka ka tanadan makanka abin da zaka ci da kai da wanda ka kawo su da kyau amma kawai shikenan an ce za a yi taro kawai an taso ir an taho shikenan kuma an zo wallahi dama mun zo mutane asharat ba wai ina magana mutum biyu uku bane tens of mutane wallahi ba mu da kudin mota wallahi motar mu ta lalace a hanya mun barta mun shigo motar haya wallahi kaza ba ya sa ku ko ruwan aka ce ruwa kadai aka saka ka ba waɗannan mutanen ai aljihunka zai shaida zai zai san zai girgiza to gaskiya gaskiya gaskiya muna da aiki kwarai da gaske kawai san rai ake bi da abin da rai yake so da sha'awar rai muna ganin kamar muna bin Allah a ƙarshe wallahi in ba a hankali ba sai mutum ya koma ittakhadha ilahahu hawahu Allah ya gyara mana Allah ya gyara mana kana ganin ka zo ka yi zikiri ne ka yi kaza ka zauna a ɗaki wani lokaci kai wannan zikirin sai ya fi lada sai ya fi karɓuwa wajen Allah akan ka zo kai wannan zikiri cikin jama'a kai gurmutsutsu da su ka cutar da mutane Allah ya gyara mana abu ne mai kyau a zo a taru don zikirin Allah don yin makasa addu'a ba lokacin da muke bukatan yin makasan mu addu'a irin wannan lokacin mu taru amma kuma ba kuma wannan taron ya koma wata dama ta ta bayyana watan irin waɗannan abubuwan na usuri wanda kamar yadda na ce mafi yawa laifin gaskiya na wanda suke riko hannun mutane su tafi da su mafi yawa wanda suka bullaga su nan kowa yana son a ce yana da jama'a yana da mabiya kowa yana son a ce shi ma wani wani dakace ne ko wani sarki ne na'am sai na'am na'am na'am wallahi ban fa fahimta ba mutum ne zai ba da naira miliyan ɗaya a juya na'am na gane an yi sabani akan wannan eh an yi sabani akai wasu suna ganin cewa za a iya wannan domana ne wasu suna ganin kuma ba a sa domana saboda matukan za a assasa mu'amalan to akan amana ake assasa ta wasu kuma suna ganin a'a za ka iya bada wani abu wanda zai zama domin watan zai zama kaman assurance eh to amma dai wan masu tafiya zuwa ga wannan gaskiya kauli ne mai rauni kauli ne mai rauni cewa ya halatta ka bada wani abu ya zama bamana akan wannan wannan mu'amala na'am alaikum salam a amana abdurrazzaq afwan ya fara neman tambaya muna na
ɗauka yana fassara ne kafin in ya gama zai yi larabci sannan ya sallah to da suka ga yaren nashi kawai sai yake ko ya kai shi sallah haka wata ba za a fara fassara ne kafin na larabci ko kuma za a yi na larabci ne kafin fassara ko kuma zai yi a a larabci ake yi amma ran nan nima na yi wata magana wanda na so dama in ƙara bayanin ta da kyau watan khutba abin da aka so shine a yi ta da larabci amma ba farilla bane yin ta da larabci illa dole ta kunshi wasu abubuwa a cikinta ta kunshi ayoyin qur'ani dole ne ta kunshi kalman shahada dole ne ta kunshi addu'a dole ne a imamu malik ya so ta zama da larabci ko bayan da larabci ma ta zama masju'a idan mutanen ba su jin larabci a ji gyaran yanzu ga gyaran da zan makaina idan ba su jin larabci to in aka yi musu hudu ba ba da larabci ba bai ɓaci ba ka gane ba yafi ba dana ce yafi gara ma a yi ba da larabcin ba ga wanda ba su ji to in aka yi ba da larabci ba ga wanda ba su jin larabci bai ɓaci ba domin manufan hutu ba shine a fahimci abin da ake so shi kan shi fassaran ai ma anzala Allah bi idin sultan ba wanda yace ai fassaran hudu ba kafin ai hudu ba ana yi ne dai dan a sami fahimta to idan idan shi mai hudu ba ya zabi zai yi hudu nan da yaransa har ya gama amma zai kawo ayoyi yanda suke alqur'ani da larabcin su shikenan ba komai hudubar sa tayi amma mafi kyau yayi da larabci inda yanda za a yi mutane su fahimta a yi musu yanda za a yi su fahimta amma a rike yi da larabcin nan shine mafi kyau na'am na'am afwan afwan ga malam jibril tukun na'am ya danganta ya danganta da yanda shi liman ya dauka idan liman ya zauna a mimbari an kira sallah sannan ya tashi yayi da Hausa to wannan yi da hausan da yake cikin hudu ba ne amma idan da ya zo bai zauna a mimbari an kira sallah ba kawai ya karanta hudu ba ne ya dauki microphone ya karanta hudu ba da hausa sannan ya hau mimbari to lokacin da ya hau mimbari ya zauna to lokacin ne lokacin fara hudu ba lokacin ne lokacin da imam malik yake cewa ba a nafila na'am akramakallah
wato na yi tambaya wani mutum da ake cewa me yasa suke jirgin suka canza instead a yi na larabci at the end sai a yi na hausa at the end wani yake cewa wai domin mutane ba sa son zuwa masallaci sai dab da lokacin sallah to daga su shi imamu ya yi mutane su ji kuma da ake rana sai su kaddamar da na larabci sai karshe sai su na hausa su ban san abin to wannan in yayi din ba wai yayi laifi bane amma yayi abin da bai fi dacewa ba ka fahimce ni ba za mu ce laifi ba kai tsaye saboda ba nassin da ya ce laifi ne ba nassin da ya ce kada a yi hudu ba sai da larabci to amma in muka biye ma waɗannan tasahulat ɗin ya kamata mu yi ma mutane yadda za su zo masallaci dole a farkon lokaci ne ba wai mu biye ma tasahulat ɗinsu kuma ai wasu ma duk yadda kai ba za su zo masallaci sai an tada ikama sai a ce shi kenan an tada ikama ma a karatun sallah da hausa saboda kaga ba yanda za a yi wannan tasawula din ba uzuri bane to bai kamata a biye mashi ba to amma in ya biye mashi ba yayi laifi bane ka fahimce ni wannan ruksan ba ba uzuri bane ka ce wai saboda mutane ba su zuwa bari ka jinkirta hudu ba da wasu ka fara yi da larabci to in mutun ya haka ba laifi yayi ba amma dai mafi kyau mutane su zo masallaci a lokaci dan wajibi ne zo ba wai sunna bane ka zo masallaci kafin hudu ba wajibi ne mutun a fara hudu ba da shi a masallaci farilla ne ba wai mas'ala ce ta zabin ka ba Allah ya gane da mu da dai Imam Malik ya ce sunna ce mu aka da saboda ba sashin sallah bane na a'a sahun farko ne kadai ake fara shi daga tsakiya sauran sahu duka na sallah ana fara su daga dama ne amma sahun farko ana fara shi daga tsakiya na na ya halatta da ke yabanya da abubuwa shuka
menene yabanya kamar in dawa ko gero ko da ke wanda ya shan su haka bai kai ga kara ba
a'a ya danganta da menene abin idan abin matsayin iri yake za a iya sayi amma idan abin ba matsayin iri yake kamar dawon da ka faɗa bai halarta ba ka fahimce ne amma sai dai in za a saye shi a matsayin shi yanda yake haka ba a saye shi a matsayin nacijin shi ba idan nacijin shi ne ba za a saya ba amma in yanda yake ne za a iya cinikinsa ka gane amma kamar itaciyar mangoro ba ta yaya sai a ce to ana kaddar za ta yi yaya kaza saboda haka an yi cinikinta kaza ko ga yanda ta saba yi to bai halatta ba saboda gharar ne wannan na
kan tambayar da ba ta ɗansu kamar yadda ake canji za a kuma karamin kuɗi wata da ta wannan da cikin sukan da na gani su na
eh ai shi mu'amala ya ce karamar kuɗi misali in mutum ya kawo dala ɗari za a siya naira goma not ɗin dala ɗari amma in ya kawo not ɗin dala bibbiyu ko ɗaiɗai ko biyar biyar misali za a siya naira takwas takwas misali ba laifi ba ne